أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته duk da yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala cikin amincewarsa rayuwarmu ta sake iso wannan rana ta juma'a yau goma sha ɗaya ga watan almuharram shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da takwas bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mun sake haɗuwa wannan majalisi mai albarka inda muke jin fassara da ma'anonin ayoyin alkur'ani mai girma da kullum abin da ya sauka muna karatu cikin rabbil azhan ila ma'anil qur'an na ashaq abubakar muhammad bin rahimahullah muna roƙon Allah ya mana muwafaka makon da ya gabata mun tsaya cikin suratul anfal aya ta 66 za mu tashi wadda take biye insha Allah بعدين شبه ذلك ثم شرع في بيان حكم الأسر magana a kayan zaburar da mutane wajen yin jihadi tattali da za a yi tattali wanda yake al'akaliya walmadiya kowane iri dai mudda abinda za a tara tunani ne dukiya ce da za a tanada duk wani abin da ake bukata sa na wajen yakan kafara a tattalinsa kuma aka ambaci hukunce hukunce har ilau na ganima da sai kuma aka shiga bayani na hukuncin fursunonin yaƙi al'asir a kama sun kenan wal asara da kuma su waɗanda aka kama suka zama fursunoni ya hukuncinsu yake cikin musulunci faƙa da shi ne Allah ta'ala
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان على ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم هلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم
Allah ta'ala sai ambaci wata ka'ida duk lokacin da kafirai suka tsokani musulmi aka zo za a yaƙi Allah ya ba wa muminai nasara a kayan kafirai to kada a mai da hankali akan abin da za a samu na ganima a mai da hankali wajen yi musu cin kaca tukunna yadda daga bayan an kama fursunoni ma to in an sake su jikinsu ya riga ya yi dakwai ba za su iya komawa kan muminai da tsokana ba gaba sun san a baya ba a musu da daɗi ba shi na aka ambaci wannan ka'idar Allah ta'ala ya ce man kana li nabiyyi baya kasancewa ga wani annabi an yakuna lahu asra ya kasance ya kama fursunonin yaƙi idan an je yaƙi hatta yuskhina fil ardi har sai ya yi kisa sosai cikin kafira sai ya yi kisa sosai a cikinsu wannan gaba tana nuna kenan ashe ba annabi muhammad ne sallallahu alaihi wasallam ya fara fuskantar kafirai a wajen yaƙi ba annabawa a gabaninsa sun yaƙi kafirai bisa umarnin Allah subhanahu wa ta'ala har ma annabi ya ba da labari dangane da wani annabi da ya zo yana yakan kafirai sai rana take ƙoƙarin faɗuwa ya daga kai ya kalli rana ya ce ana ma'amurun wa innaki ma'amurun ni fa umarni aka mun akan na ci mutanen nan da yaƙi a yau ke ma kuma umarni Allah yake miki me ya kai ki faɗuwa ban gama aiki ba sai ya roƙi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya Allah ka tsare min ita na inda wannan umarnin da kamar sai Allah ya tsare masa ita kuma sai da ya ci jama'ar da yaƙi tukunna sai Allah ya sake ta tafa kuma Allah ya ba mu labarin cikin suratul baqara inda Allah ya ce alam tara ilal mala'i min bani isra'ila min ba'di musa id qalu li nabiyyin lahum ib'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah suka gaya wani annabinsu na ɗa mana shugaban da za ka tura mu yaƙi don kare addinin Allah. To kaga duk waɗannan suna nuna cewa ba annabi ne sallallahu alaihi wasallama cikin annabawa ya fara yaƙar kafirai ba. Annabawa Allah ya aiko su akwai waɗanda aka musu umarni suka ja daga da kafirai suka yaƙi suna nan da dama irin su annabi Dawud, annabi Suleiman yana da runduna وهشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون da yake tafiya domin ya yaki to don haka nan Allah ya ce baya kasancewa ga wani annabi ka'ida ce kenan bata tsaya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba duka ga annabawan da Allah ya musu umarnin yin yaki an yakuna lahu asra hukunci na biyu shine in har kafirai suka tsokanin mu'minai aka fito za a yi yaki da su to a kafa musu wani abu da za su riƙe zina gaba ba za su tsokana ba hatta yi sakhina fil ardi sai yayi kisa sosai cikin su ayyuba laifi katil kufar sai ya kai matuƙa wajen kashewa kafara wato sai ya zubar da jini su wa tabhamu shawkatuhu wa quwwatul muslimin domin ƙarfinsa yaƙinsa gafin yaƙinsa ya bayyana shine shauka kaman kaya wa quwwatul muslimina karfin musulmai ya bayyana wa dhillul kuffari kaskancin kafirai ya bayyana amma idan kuka bi su sama sama shikenan gomma sai su sake tsokanan amma suka tsokane ku sai kuka buge su bugu ba na wasa ba to za su ji tsoro gaba ba za su taba ku ba ko da za a kama fursunonin yaki to yanzu sai bayan an yi musu abin da ya dace fala yakhsha saunatal kuffar yadda mu'minai ba za su ji tsoron harin da kafirai za su musu ba khususan idza udlakat asra musamman ma idan aka sake fursunonin da da aka kama sai da aka kashe su sosai kuma sannan sai aka kama fursunoni to fursunoni idan an sake su daga baya a tsorace suke san sa an musu alfarma ba za su taɓa kafirai ba za su taɓa muminin su tsokane su ba to haka ya kamata wannan ta sauka ne dama mun san amfal ta sauka ne lokacin da annabi ya dawo daga yakin badar wasu ayoyi sun sassauka daga baya وقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بعد المشورة الفداء من أسرى بدر النبي صلى الله عليه وسلم bayan da ya shawara da Hassan fansa sai karɓi fansa min asra badrin daga fursunonin da aka kama a yakin badar kabla nuzuli hadhihi aya kafin wannan aya ta sauka dan ita ce ka'idar da ta hani akan abin da ya wakana a baya Allah ya ce turiduna aradad dunya ya ku mu'minai ba ku riga ku musu barna a cikinsu ba kuma kuka kama fursunoni kuma fursunonin sai kuka sake su kuka karɓi fansa a wajensu kenan kuna nufin ɗan wani mata'i ne na duniya wasu 'yan kayayyaki dukiya arziki na duniya kuke so ikama ha faruwa ba tumiluna ila akhdil fida'i qabla al-isqan sau da yawa idan har kuna neman ku samu wata dukiya ne to sai ku karkata wajen karɓan fansa kafin ku zubar da jininsu ku karkashe su sosai to Allah ya ce wallahu yuridu al-akhirah ba wannan dan Allah ke so ba Allah yana nufin lahira duk abin da Allah ya tsara muku to shine wato martabar ku da izzar ku take ciki idan har kafirai suka taba ku suka tsokane ku sai kuka fita wajen yaki Allah ya taimake ku akan su to kar ku damu da wai abin da za ku karɓa na ganima ko abin da za ku samu na fansa a'a kar ku damu da kama fursunoni abin da za ku ba da muhimmanci kashe su a filin yaƙi ku kakkashe su tukunna daga ƙarshe bayan sun luguiguita sosai sun san wato me yake cewa ruwa ba sa an kwando bane ko sun fahimci ruwa ba sa an kwando bane to kuma in kun kakkawa daga baya sai ku karɓi fansa in kun karɓi fansa sun san cewa lallai ba za su tsokane ku a gaba ba amma idan kawai sai kuka ba da hankali wajen kama su kama su kama su ku ce to ku kawo fansa ku kawo fansa a sake ku to za su shirya su dawo mun gane hikimar ko wannan wani strategy ne Allah ke koya wa mu'mine a wajen yaki duk lokacin da kafirai suka tsoka da karku musu da wasa shi da abin da ake faɗa karku damu da abin duniya wallahi yuridul akhirah ai thawabaha afabit sakamakon da za ku samu tabbatacce shine Allah yake bi ku da shi walidhalika yurshidukum ila ma huwa athbatu lakum don haka Allah yake nusar da ku zuwa ga abin da shi zai ba ku tabbatuwa ku sami izza ku samu ƙarfi wallahu azizun sani Allah fa mabuwayi ne ko kun yi ko ba ku yi ba in yana son ya ba ku ɗaukaka zai ba ku amma ya sanya muku waɗannan ne hakimun saboda shi gwani ne yana da hikima cikin hikima yake sanya dokokinsa ku yi da kan naku ya zama sababi kun sadaukar da rayuwarku kun bi abin da Allah ya ce ba kwa tsoron mutuwar da za ku fuskanta a wajen yaƙi kuma Allah sai ya ɗaukaka ku a kansu to kaga wannan zai ku ba ku sabati da tsayin daka ai anna Allah ya dabbiru lakum al-umura Allah yana tsatsara muku al'amura ne wa huwa qawluhu fi suratul qital shine tamkar yadda Allah ya faɗa cikin suratul qital aya ta 4 fa idza laqitum alladhina kafaru fa darbar riqabi wai kafiran da suke orientalist abin nan suna cewa wato wai ai musulunci kawai yayi umarni ne da ka haɗe da kafirai ka kashe su addini ne kawai na tashin hankali ba dialogue babu kaza amma ba su fahimci a wani irin yanayi ne ayoyin da suka sauka ba ayan nan ta sauka ne a wasu mutane waɗanda suka zauna shekara goma sha uku a garinsu suna wa'azi ana hana su sun ce lakum dinukum waliya din addini na daban naku daban kowa ya ji da nasa aka ce a'a nakun ma ba za ku yi ba ake kashe su ake azabtar da su ake kwace musu dukiya aka tsananta musu sai da garin ya musu kunci Allah ya kawo musu tallafi ya ce ku fita ku tafi wani gari da suka tafi wani garin aka yi warwaso a dukiyarsu can ma ana musu bita da kulli shekara biyu tukunna Allah ya ce udina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu Allah ya yi izini ga waɗannan da ake yakar saboda su fa an zalunce su su je su kare kansu Allah ta'ala ya ce wa inna Allah ala nasrin laqadir sai ba da siffar su alladina ukhruju min diyarihim bighayr haqqin illa yaqulu rabbuna Allah su ne aka kore su a gidajen su ba da wani dalili ba sai kawai sun ce za su bauta wa Allah kuma a hakan sai aka biyo su har garin da suke akan za a yaƙe su shine Allah subhanahu wata'ala sai ya ce to ku je ku kare kanku to shine Allah ya gaya musu bayan sun dawo daga wannan yaƙin farkon da aka bi su har can a yaƙe su shine Allah ya ce fa idza laqitum alladhina kafaru fadarbaru iqab a irin wannan yanayi in kun gamu da waɗanda suke kafirai da suke muku wannan shegantaka ku sassaru yansu to kuma shikenan sai ya ce addinin musulunci addinin tsokana ne ya ce ai ba kowane kafiri aka ce in ka game da shi ka sare masa wuya ba sai a duba waƙe inda wannan aya ta sauka addinin haƙuri ne addinin ba da kariya ne makai kuma ne mun taimakon Allah Allah ce fa idza laqaytum alladhina kafaru idan kuka da wannan sun ka kafirta wannan yanayi fa darba fa darba riqabi to babu wani sassauci yanzu tsakaninku ba kama bayi babu wani sulhu tun da sun muku sun muku sun muku abin da kuma za ku musu tit for tat ku da kiwiyansu kawai da ta kumfa hatta idan askhantumu sai kun kashe su tukun bayan kun kashe sun fahimci cewa ku ba tsararrakin su bane kuma suka fahimci cewa ubangijin ku shine ubangiji fashiddul wasaka tukunna sai ku daddaure sun ku kama su bayi bayan kun kama su bayi an ba ku zabi fa in ma mannan ba'adu ko in kun ga dama sai ku ce kun yafe musu alfarma kuka musu wallahi sa ba za su daɗa zuwa su taba ku ba tunda abin da ya faru a baya ya faru ko ku sake su ku musu ku musu alfarma wa in ma fida'an ko kuma ku ce a'a sai kun kwanci kanku hatta ta ba alharbu awzaraha ka gani ba farkon aya yana munasaba ne da karshen sa hatta ta ba alharbu awzaraha haka ne hukunci a kansu har lokacin da yaƙi zai ajiye kayansa kenan shi a cikin yanayin yaƙi akwai abokin gaba da zai fito yana yaƙar ka ya biyo ka har gidanka kuma wace ka'ida ce ta duniya ta ce shi kenan suka masu ka haɗu da shi shi yana kashe kai kuma ka ce salama salama akwai wata ka'ida ta faɗi wannan kaga a yanayi ne ashe na yaƙi hakan aka ba da wannan umarni in suka tsokane ku to ku nuna musu cewa kuma da ne kuke da su Allah ta'ala ya ce laula kitabun min Allah sabaka inda ba da wani littafi daga Allah da ya gabata ba fi ma akhadtum min al-fida ba da yace cikin abin da kuka karba na fansa lamassakum fi ma akhadtum azabun azim ai lalle da wata azaba mai girma ta same ku game da abin da kuka karba min al-fida'i na fansan nan malamai sun yi fassara wajen guda hudu ko biyar game da wannan aya akwai wanda suka fassara mai ake nufi da kitab da laula kitabun min Allah sabaka Abdullahi dan Abbas in Allah ya kara masa yarda sai fassara ce laula kitabun min Allah sabaka ana nufin ganaimu badarin ne ba ana nufin fansar ba an yi magana akan ganima ne na yakin badar inda ba dan littafi da ya zo wato wata doka kenan da ta so daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala ba da ta halatta muku karɓan ɗaukar ganima ku amfani da ita to da Allah ta'ala ya azabtar da ku azaba mai girma a dalilin ɗaukan ganima ku ci saboda abinda Allah ya faɗa a gaba faƙulu min maganimtum halalan tayyiba wannan sai ta halatta musu karɓan ganima ma'ana ba karɓa ba ɗaukan ganima kamar yadda ya tabbata hadithin annabi sallallahu alaihi wasallama yace o ito khamsan lam yu'tahunna ahadun min al-anbiya'i qabli an bani wasu abubuwa guda biyar wani annabi kafin ni ba a bashi su ba a cikin waɗannan abubuwa guda biyar da Allah ya ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da al'ummarsa sai ya ce wa uhillat liyal ghana'im an halatta mun ganima domin da annabawan da suka gabace su duk ba halatta musu ganima ba idan an yi yaƙi sai a tara kayan ya yi addu'a sai wuta har can da zo daga sama ya kone kayan alama Allah ya karɓa ke to inda ba dan Allah ta'ala ya halatta muku ba littafi wa na doka da ta zo daga Allah da Allah ya ce fa kulu min maganin tun halalan tayyiba da wannan ganimar da kuka ɗauka ranar da aka yakin badar a dalilinta da sai Allah ta'ala ya muku azaba wannan shine fasar da Abdullahi dan Abbas yayi kuma ita ce Ibn Jarir al-Tabari ya zaba a cikin fassarori bayan ya kawo su to amma nan na kawo ita waccan ne dan muje ta ba sai na kawo sauran ba amma fassarori sun kai kamar guda biyar malam Abubakar gudu Allah ya masa rahama shi sai ya ba da wata fassara ta wata fuska ya ce wal kitabu abin da ake nufi laula kitabu shi wannan doka da Allah ya ce ba dan wata doka daga wajen Allah ba sai ce huwa qawluhu ta'ala fi ma azunnu ko a ce fi ma ara wato shine fadin Allah subhanahu wata'ala cikin abin da nake fahimta da Allah ya faɗa a cikin surata Ali Imran فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله da Allah madaukaki ya ce fa bima rahmatin min Allah linta lahum saboda rahamar Allah ne ka zan mai tausasa hali a gare su saboda rahamar Allah ne gare su ka zan mai taushin hali walau kunta fadlan galizar dalbina ka zan mai yawan fushi ne mai kaushin hali lan fadlu min hawlik da kowa watsewa zai a matsayin ka na shugaba ka zama yawan fushi mai kaushin hali kowa guduwa zai yaban ka to sai Allah saboda rahamarsa yasa annabi mai tausasawa ne gare su don haka Allah ce fa'fu anhum ka rika yafe musu kurakuran da suka yi a matsayin ka na shugaba wastaghfir lahum kama nema musu gafara Allah akan abin da suka yi na kuskure kuma sai Allah ce wa shawirhum fil amr nan shine dalilin da malai kafa hujja da shi wa shawirhum fil amr kai shawara da su cikin al'amari na yaki dan wannan ta sauka ne akan yaki kai shawara da sahabbanka al'amura na yaki to sai annabi yake shawara da su duk abin da ya shafi yaki da abin da ya shafi wasu abubuwa matukar ba umarni ne kai tsaye Allah ya ce ga abin da za a yi ba in Allah ya ba da umarni ne ce ga abin da babu a bukatar shawara amma abinda umarni na Allah bai so ba ta annabi sallallahu alaihi wasallam musamman da lamarin yaki yakan yi shawara da sahabbansa to Allah ya ce wa shawara fil amr fa idza azamta lokacin da ka yanke hukunci to ka tawakkal ala Allah sai ka dogara ga Allah ka wanzar ba a so a lokacin da aka yi mashura ba a san abin da turawa suke cewa concession ko bayan an riga an yanke hukunci sannan wani kuma sai ya zo ya samu wanda yake shugaban mutane ya ce an yi ina ga kaza din nan gaskiya da kaza aka yi wallahi shugaba kaza da kaza wallahi kuskure da irin wannan in dai jama'a suka zauna aka riga aka yi shawara aka nemi shawara kuma aka tsayu akan abu to shikenan wanzar da shi ake wa shawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal ala Allah shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka zo za a yaki Uhud shi a fahimtarsa kana fita amma tunda Allah bai yanke hukunci ba san da dai shawarar sa masa ne kuke gani kaɗan daga ciki suka ce ya manzon Allah mu zauna kawai a Madina tunda sun zo su sun kamo hanya za su zo ga su can a jikin Uhudu mu bar su in sun gaji da zama suka gaba mu su fita ba sai su tafi abun su in kuma karambani sa suka shigo Madina mu kuma sai mu zauna a cikin gida mu dinga harbin su a sako sako ai mu tsaya a sako sako na lunguna muna harbin su in suka kuskura suka shiga gida mata su ta kwada musu tabariya da dutse sai mafiya yawa suka ce a aya manzon Allah ba ma zauna a gida ba mu fita mu je mu same su wanda suke yan kabilan Khazraj wanda mafi yawancin su sune ba su je yakin Badar ba tunda ba shelar sa aka yi ba su suke jikin su yana zakabi suna so a fita Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ga nan aka fi karkata duk da a zuciyarsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka yake so ba amma da yaga haka aka karkata manzo Allah sai ya ce to shikenan mu shirya za a fita sai ya shiga gidaje ya daura sulkensa ya sa hular kwanansa ya ɗauko mashinsa da takubinsa da kayan yaki aka daura sirri a dokinsa annabi ya fito sai suka da ya shiga suka ce to aye muna ga a fuskar manzon Allah kaman ba haka ya so ba da annabi ya fito suka ce ya manzon Allah muna ga kaman ba haka ka so ba yanzu a tsaya a waccan shawarar da su wane da su wane suka faɗa ta farko akan kar mu fita annabi sai ce a a ai baya dacewa ga wani annabi ya sanya kayan yaki ya fito an yanke hukunci kuma ya koma a sai Allah ya yanke hukuncin da ya nufi to kaga shine idan azamta fatawakkal ala Allah shine nan mala yace nan da Allah yace wa shawirhum fil amr to fa fihi kitabun ala anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam udina lahu an yushawira ashabahu fi masail harbiyya a cikin wannan aya akwai umarnin da Allah subhanahu wata'ala yayi an yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam uzini izini ya shawarci sahabbansa a mas'ala na yaki wa an yatawakkal ala Allah fi tanfidhiha ya dogara ga Allah wajen wanzar da abin da aka tsayu a kansa bidun intizar wahayin ba sai ya jira wahayi daga Allah ya so ba tunda wani lokaci yake yana bukatan immediate abu immediate abu li ya'lamu ashabuhu amala riyasa wa muhimmar wa muhimmatar ra'is domin sahabbansa su ƙara fahimtar yadda ake shugabanci da kuma aikin shugaba muhimma kenan wato aiki assignment responsibility na shugaba walaysa qawluhu don haka fadin Allah ta'ala da yayi laula kitabun min Allah sabaka har zuwa karshen aya wannan bai zamanto bi itabin zargi ne Allah ya musu ba walaysa kitabu aidan hukuma ilalul bala'im wal asra mana yace yana fahimtar cewa alkitab din har da aka ambata ba yana nufin hukuncin halatta ganima da kuma halatta kama fursunoni ne ake magana a kai ba amma wannan mun ji ita ce abinda ibn abbas kuma abinda tabari ya tarajjaha la'annahu sayati fil ayati allati ba'da hadhihi domin zai zo a ayar da take bayan wannan qawluhu yadda Allah fa qawluhu wato bayan wannan fa qawluhu fadin Allah ta'ala laula kitabun min Allah sabata lamassakum fima akhadtum azabun azim ba dan doka daga wajen Allah da ta gabata ba da wata azaba mai tsanani ta shafe ku inna ma huwa tafkirun bi ni'matillahi li hadhihi al-umma al-muslima ba da yace wannan fadakarwa ne game da ni'imar da Allah ya yi ma wannan al'umma musulma على أنه أباح لهم ما لم يبيح للأمم قبلهم الله يا حلال تامس أبين لبي حلال تاج الأمم إن نجبا تشيسما من مشاركتهم فيما يألف قلوبهم yadda suka yi tarayya cikin abin da zai haɗa zuciyarsu waje guda wa fi ma ya'ti bi masalihihim ad-dunya wal ukhrawiyya da kuma abin da zai zo a gaba na maslaharsu ta duniya da maslaharsu ta lahira wato nan malai na nuna shawarar da Allah subhanahu wa ta'ala an umarnin izinin da Allah maɗaukaki ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama akan ya shawara da hasan basa inda ba dan wannan ba akai ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya ɗora hukuncin fansa da ya yi ai sai da ya shawara da ya shawarci sahabbansa tukunna sai ya ɗora hukuncin fansa daga baya kuma sai Allah ya ce baya kamata ga wani annabi ya karɓi fansa har sai ya zubar da jinin kafirai tukunna shi ne sai Allah ya ce wannan abin da kuka aikata inda ba dan kuna da wani dalili a gabani ba shine Allah ya ce ku shawara wa shawurun fil amr to da ku Allah ya kama ku da azaba a dalilin abin da kuka aikata to kaga shine fassarar da malai mun fahimta kuma wanda yake taujihi ne hasan insha Allah amin ثم فيما يتعلق بإباحة الغنائم لهذه الأمة sannan cikin abin da wato ya fara ga halatta ganima ga wannan al'umma ƙala ta'ala shine sai Allah ya ce fakulu min ganimtum halalan tayyiba to ku ci game da abin da kuka samu na ganima halal ɗin ku ne ko mai tsarki mai daɗi an halatta muku shine annabi ya ce ubitu khamsan lam yudahunna ahadun min al-anbiya'i qabli واتقوا الله كما كتيا دوقوكين الله سبحانه وتعالى إن الله غفور رحيم للي الله مي غفراني مي جنكي أي ما لم يبح لأمة قبلكم أبين الله تعالى بحالة تقوت الأمة أقبانكم وفيما يأتي كثيرة معاملة الأسرى cikin abin da ke tafe akwai gwada wa mutane yadda za su mu'amalanci fursunonin yaƙi ƙalar Allah ta'ala akwai wayayen addini kamar addinin musulunci a gaya ma ga yadda za ka yi yaki in ka zo ka fara yakin ma ga yadda za ku yi idan an zo yaki yaren caɓe ga yadda za ku yi ya za ku fuskanci abokan gaba idan ana cikin yaki abokan gaba sai suka ruga a guji suka gudu ya za ku musu ko suka jefar da makami suka yi saranda ya za ku musu duk musulunci ya ta har ta yaki kai abokin gaba irin kisan da zaka masa ma musulunci ya gaya maka dan ba a yadda kai musula ba musula haramun ne a musulunci ka caccaba wa mutum abin nan duka lalata masa fuska a yanke mai kunne a cire hancin dumbarin bakinsa a yanke ko a caccaka masa a fuska musulunci ya hana wannan kisa kawai zaka masa kisa mai mai tsafta in wa idza qataltum fa ahsinu al-qitla to kanan lahu ta'ala Allah madaukaki yace
يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتيه إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أكد منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن يريدوا قيامتك فقد كان الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم
Allah ta'ala ce ya ayyuhan nabiyyu ya ga wannan annabi kulli man fi aydikum min al-asra ka faɗa mu waɗanda suke hannunku fursunonin da ke hannunku fursunonin yaƙi da suke hannu Muhammad ibn Shahab ibn Zuhri ya ce wannan aya ta sauka ne akan Abbas ibn Abdul Muttalib sai kawo ruwaya lokacin dan Abbas babban annabi sallallahu alaihi wasallam da shi da Aqil Aqil ibn Abi Talib wan Ali ibn Abi Talib suna cikin waɗanda aka kama a yakin badar a matsayin fursunoni suna ciki to lokacin da aka zo sahabbai suka ba da shawara akan a yi karɓufansa annabi sallallahu alaihi sai ya kira babbansa abbas kaga abbas cikin man babansa ne uwa ɗaya uba ɗaya kanin babansa ne sai ya ce masa kafanci kanka kuma kafanci aqil sannan akwai wani shi ma ɗan gidan Haris ibn Abdul Muttalabi na manta su Abdullahi ibn Haris ibn Abdul Muttalabi dan babban sa dan babban su ne sai ce shi maka fanshe shi sai ce shi ba shi da kuɗi sai ga annabi haka ce ba shi da kuɗi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa to yaya kai da kuɗin nan ina labarin kuɗin nan wanda ka bisne kai da ummul fadl matarsa kenan ina labarin kudin nan da ka busne kai da ummul fadl kuma har ma da zaka tafo sai kake ce mata ya ummul fadl idan har ban dawo a yakin nan ba aka kashe ni na mutu a can wannan kudin nawa ki ba ma ƴaƴana da abdullahi da kusam da fadl ki ba abdullahi da fadl da kusam ƴaƴansa guda uku masa ina wannan kudin da ka aji ka kuka binne shi a waje kaza waje kaza abdullahi sai ya tsaya bude baki sai ce wallahi na yi imani kin manzon Allah don wallahi wannan abun ba wanda ya san shi in banda ni da matata mu bi muka san ina na guje na bus ne kuma na mata wannan wasiya dama shi a lokacin ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam da yace shi ba zai biya komai ba yace shi fa musulmi ne ya musulunta sai annabi yace in har da gaske kake ka musulunta Allah ya baka sakamako mai kyau akan abin da kai amma mu abinda za a tambaye mu akan ka abin da ya bayyana za mu maka aiki da abin da ya bayyana ba mu san ta musulmi ba shi na annabi ya gaya masa wannan to an ce wannan aya ta sauka ne dangane da Abbas ibn Abdul Muttalib don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai ya biya sai bai biya ukiya 20 na dinar ya fanshi waɗannan to shine Allah ta'ala ce ya ayyuhan nabiyyu kullu ma fi aydikum min al-asra ya kai wannan annabi ka gaya ma waɗanda suke hannunku fursunonin da ke hannunku na kafirai fursunonin kafirai da ke hannunku in ya alimi Allah fi qulubihim khaira in har Allah ta'ala ya san alheri a cikin zuciyarsu ma'ana idan akwai alherin da gaske a cikin zuciyarsu imanan wa ikhlasa akwai imanin akwai tsarkakewa niyya mai kyau yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum Allah zai ba ku mafi alheri sama da abin da aka karba a wajen naku zai mai da muku shi min al-fida'i wanda aka karba na fansa bi an yud'ifahu lakum fi dunya Allah ta'ala zai rubanya muku shi a nan duniya wa yusibukum fil akhirah kuma ya ba ku sakamako mai kyau a ranar lahira wa yadkhilukum kuma Allah zai gafarta muku dhunubakum abin da kuka aikata na laifi wallahu ghafurur rahim Allah ta'ala mai gafara ne mai jin kai hadisi ya inganta a cikin bukhari daga Anas dan Malikin Allah ubangiji ya kara masa yarda yace utiyan nabi sallallahu alaihi wasallam bi malin min al-bahrain an zo wa annabi sallallahu alaihi wasallam da dukiya daga bahrain dukiya ce wanda aka kawo mai yawan gaske wala Allah ganima wala Allah sakka wala Allah abin da ya kama da haka kuma ta kila fai'a dukiya ce mai yawa da aka zo da dukiyar dogari ya ɗauki ɗumi dukiya ba dama dukiya mai yawa ce an ji labarinta za a kawo madina da aka zo a ga manzon Allah sai annabi ce ku je ku sabe da masallaci sai aka je sai aka shirga dukiyar masallaci karafa ne ga sunan zinarai da azurfa da kayayyaki da mata'i da waye mutane duk an tattaru annabi sallallahu alaihi wasallam da ya fito kowai wayawa ya ga a ina aka je bai bai shiga to sallah sai da yi da sallah tukun sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a kawo wannan dukiyar annabi je inda dukiyar aka zuba ta sai ya dinga kiran mutane ya ce zo ɗebe ya kira wancan zo ɗebe aka ɗebe dukiyar nan kaf ana sai ce wallahi annabi bai shiga ko da kwandala gidansa ba kuma dukiyar mai yawan gaske ne ita ce dukiya ta ƙarshe da annabi ya raba to a lokacin da aka kawo in ja abul abbas fa qala sai abbas ibn abdul muttalib sai ya zo ja annabi dan ya musulunta ai dab da za a yi fatu makka musulunta ma'ana yi hijira ma da aka shi yana cikin almuhajirun fa qala sai ce ya rasulullah a atini yace ya manzon Allah ni ma ba ni fa inni fadaitu nafsi wa fadaitu aqila domin ka san fa cewa dukiyata na tare ta na fanshi kaina tun shekara takwas da suka wuce kuma na fahimci dan uwana aqil na fahimci abdullahi ibn al-haris ibn abdul muttalib da kace in fansa da ma wani cikin maula mutum hudu ya fansa da kansa da mutum uku yace ni kaje yanzu kudi ya kare hannuna babu yace ya manzon Allah ka bani fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sai ya ce masa khudh zo ɗebi sai ya sanya mayafinsa sai ya kamfato dinarai ya kamfato ya cika sai da ya cika sun mazahaba ya ƙillahu falam ya ya yunkuna yana so ya ɗaga ya ɗora ka faɗa sai ga gar ɗagawa sai ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce ya rasulullah murba abahum kai umarni ga wani su mana yarfa'uhu alayya yazo ya ɗora mini annabi ya ce la ba zan ɗora ba zan ce wani ya ɗora ma ba ɗau kayanka da annabi ya faɗa haka sai ce farfa'ahu anta alai sai ce to kai zo ka ɗora mu baffan annabi yanzu matsayin baffa ya zo ko ba haka ba to nan annabi sallallahu alaihi wasallam ma sai ce masa la ba zan dora ma ba da ya fahimci dai ba ɗaya da zai faru sai haka sai ya rage wani ya rage wani ya yunkuna zai sake ɗauka abin ya gagara ya sake faɗa annabi ya ce masa la zo ka dora mu ya ce ni ma ba zan dora ma ba sai ya sake ragewa sake ragewa tukunna sai ya yunkura sai ya dora ka faɗarsa Anas ɗan Malik ya ce Abbas ya tafi ya ɗora wannan dukiyar a gafaɗarsa yana tafi annabi yana ta kallonsa. Sai Anas ya fassara cewa annabi yana mamakin yadda mutane suke da sha'awar kuɗi. To kaga yanzu wannan fassara ta fito ko? Ko ba ta fito ba? Kaga ashe abinda Muhammad ibn Shahab zuhri ya ambata da waccan kissa da ya kawo da Allah ta'ala wato ya ce ya yi hannabi kullum mafi a jikun min asra ya kai annabi ka gaya ma fursunonin da suke hannunku in ya alamin lahu fi qulubihim khaira in Allah ya san tabbas alheri ne a cikin zuciyarsu imani ne na gaske yu'tikum khairan mimma akhadha minkum to Allah zai baku mafi alherin abin da aka karba abunku na fansa yanzu na aya mai ta nuna na dukiyarsa ta dawo bayan haka kuma tana nuna ne gaskanta abin da na ai Allah ne faɗa ba wanda ya hararo wannan aya tana nuna kenan Allah ya ba da shaida a imanin Abbas ibn Abdul Muttalib domin iya alamin lahu fi qulubihim khaira yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum kuma sai ya faru ashe Allah ya bada shaida akwai alheri imanin ne na gaske tabbatacce da Allah ya karba ya bada shaida ga imanin Abbas bin Abdul Muttalib Allah ce wallahu ghafurur rahim nan ma ne ce fa hada yadullu ala anna al-aduwa yu'khadhu minhu ma tarattaba alayhi min al-fida wannan yake nuna dalili ne akan cewa abokin gaba ana amsan fansa da aka ɗora masa in an ce sai sun ba da fansa kaza in an zo aka yaƙi a cikin sharuɗan sai aka ce to sai kun biya mu kaza sai kun biya mu kaza to dole sai sun biya ɗin kuma in an karɓa ɗin halal a karɓa eh fansa ce wa in azhara islamuhu ko da ku musuluncin shi wancan ɗin ya bayyana in dai abokin gaba ne yanzu abbas ibn abdul muttalib ya ce shi musulmi ne amma ka ce to mu bai bayyana mana ba aka ce sai ya biya kuma daga bayan musuluncin nasa ya bayyana ai ba a ce kuma za a maida masa kudin sun wancan halal ne madak mun fahimta ko sun ma yu'amalu mu'amalatan tayyiba idan musuluncin sa ya bayyana sai kuma ya mu'amala da shi mu'amala wancan take mai kyau mithlu ma hasala lil abbas an min nabiy sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya faru ga abbas babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa innahu fada nafsahu dan ya fanci kansa wa ibn akhihi wa qila ibn abi talib da dan dan uwansa wato akwai ibn abi talib da nawfal ibn al-harith da nawfal ibn al-harith ma abdul muttalib sabani yadda muke abdullahi ba da an suliba min 20 uqiya uqiya 20 aka amshi a wajen sa Allah ce wa in yuridu khiyanataka amma su rusunonin da aka kama sai suke nufin za su ha'ince ka ne da ma abharu min al-qawli suka faɗi magana da kyau cewa su musulmi ne wato suka bayyana wata magana mai kyawu amma kuma ta ha'inci ne to Allah ta'ala ce faqad khanu Allah min qablu ai san ha'inci Allah gabani ma'ana qabla badar bil kufr gabanin yakin badar kafircin da suka bayyana babu babban ha'inci da ya wuce wannan fa amkana minhum amma kuma ai ba su sha ba Allah ta'ala ya kama su eh ya bada nasara akan su da badar kenan a yakin badar katalar wa asra an kashe su kuma an kama waɗansu a matsayin bayi faliyata waƙwaro mithla zalika in adu to su yi tsammanin su yi kirdadon irin haka faruwan hakan idan suka kuma su yi kirdadon faruwan hakan idan suka kuma ana duk lokacin da suka ce za su hayanci Allah da manzansa yadda suka yi kafirci a zatonsu sun ha'inci Allah da manzansa kuma Allah ya ba da iko a kansu aka san nasara to sai tsammanin aukuwar hakan idan suka kuma ma'ana duk lokacin da suke nufin ha'intan Allah da manzansa Allah kuma zai ba wa muminai nasara a kansu wallahu alimun Allah masani ne bi khalqihi game da halittunsa hakimin kuma mai hikima ne fi sahihi cikin abin da yake yi wa fil khitam a ƙarshe bayanul alaqati bainal mu'minin wal mushrikeen bayanin alaka ne tsakanin muminai da mushrikai ومن تناول ومن تناوله ولاية الإسلام da kuma duk wanda shugabancin musulunci ya jibince shi ko kuma ga wanda shugabancin musulunci zai jibinta Allah ta'ala Allah madaukaki sai ya ce
إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونسروا والذين آووا ونسروا أولئك بعضهم أولياء بعد والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجرون وإن استنفروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعد إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرهام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم
Allah ta'ala ya ce innan lazina amanu lalle waɗannan da sun kai imani wa hajaru kuma suka yi ƙaura wa jahadu suka yi jihadi بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله da dukiyoyinsu da rayukansu don ɗaukaka addinin Allah wa hum muhajiruna sune waɗannan ‘yan ƙaura wallazina awau da kuma waɗannan da suka tattaro suka ba da masauki ga annabi sallallahu alaihi wasallama da ‘yan ƙaura wa nasaru kuma suka taimaka musu wa humul ansar sune al'ansar mutanen madina a zamanin da annabi ya hijira waɗanda suke musulmai a wajen a lokacin su ake kira ansa ulaika ba'dhum awliya'u ba'd sai Allah ya ambaci waɗannan bangarori guda biyu waɗannan kan sashen su majibinta sashe ne sashen su waliyai ne na sashe su suka cancanci junansu fil nusrati wal irfi wajen taimaka ma juna da kuma gado ma wannan aya ita ta ba da dama a farkon lamari annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya al-mu'akhat bainal muhajirin wal ansar aka sanya dangantaka su mutanen da suka taho daga makka mutum ya sulalo shi kadai ya bar iyalansa a can watakila bashi da iyalan ya bar danginsa a can ya dawo shi kadai ya bar dukiyarsa a can watakila ma a can ɗan bashi yanzu ya dawo sabon gari wani garin da ba nasu ba ba dangi ba gida ba gona ba jari ba iyali ba ba suna da yawa to kaga akwai kadaici kwarai da gaske sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya sanya ‘yan uwantaka a tsakanin mutanen Madina su waɗannan ansar da kuma waɗanda suka zo ‘yan ƙaura. Sai a ce, wane kai ɗan uwan wane ne, kuma sai suke yin zumunci irin yadda waɗanda suka fito ciki ɗaya za su. Al'ukuwatul Islamiyya ke sai zamanto da aka ce ba'abuhum auliya ba'ab to sai zamanto su ne waliyan juna. wala'a ita take kawowa dalilin gado to don haka sai ya zamanto akwai gado a tsakaninsu jini bai hada ba amma sai aka sa dangantaka a tsakaninsu tamkar dangantakar jini har suke gadon juna a farkon lamar wa kanu ya tawara suna bi wilayatul islam sai suke gadon juna da wala'a ta musulunci wal uquwatul islamiyya da yan uwanci na musulunci bainal muhajirin wal ansar Allah ta'ala ya ce wallazina amanu wa lam yuhajir bangare na uku kuma waɗannan da suka yi imani amma fa ba su yi ƙaura ba su sun ci gaba da zama a inda suke can baya malakum min walayatihim min shay'in sukan babu wata wala'a a tsakanin a farkon lamarin sai ya zamanto danginka musulmi da suka ƙi yin hijira suke wani waje inda za su musu babu gado tsakanin ba wata wala'a don an ce malakun min wala yace min shay'in shi sa malai yace fala irfa bainakum wa bainahum babu gado tsakanin ku su haka malaman tafsiri suka ce wala nasiba lahum fil ghanima kuma ba za a ba su rabo a cikin ganima ba cikin humusin nan da ake ambatawa ko da wanda bai je yaki ba za a iya bashi a cikin humusi da muka ji a baya ko to su ba za a ce ba mu aika musu ai sun ƙin hijira ba yanzu su a matsayin masu laifi masu ke shi yasa aka yanke wannan abin nan amma fa wannan hukunci a farkon lamarin ne daga baya an dage shi ne Allah ya ce hatta yu hajiru har sai sun yi kaura amma hadha mansukun bi akhir sura wannan hukuncin an shafe shi da ayar karshe a cikin wannan sura Allah ta'ala ce wa in istansarukum fid dini idan kuma har suka nemi taimakon ku a cikin lamarin addini فعليكم النصر وكن سامو كتمكا musu النصر لهم على الكفار كتمكا musu akan kafirai an ce babu wala a tsakaninku da su ba tunda ba su yi kaura ba to amma da za su nemi taimakon ga wasu kafirai ba za su kakkashe mu ga wasu kafirai sun mana kaza sun mana kakkace mu ke mu wajen yakar su to nan kuma ya halatta ku kama ku je runguna ku je ku taimaka musu a inda suke dan a taimaka musu a yaka amma wancan wala a ce babu amma ku bari a kashe su nan ba za ku yi sai aka ce illa ala qaumin bainakum wa bainahum mithaq sai dai idan taimakon da suka nema ku musu akan wasu mutane ne kafirai wanda akwai alƙawari tsakanin ku da su ai tsakanin musulmi daular musulmi da daular kafirai ana iya yin ana iya yin yarjejeniya na zaman lafiya to idan kamar yadda misali manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi da Qurayshawa akai bai'atul hudaybiyya don haka idan sun nemi taimakon ku a kayan waɗansu kafirai ne wanda akwai alkawarin zaman lafiya tsakanin ku to anan ba za ku taimaka musu ba mun gane bayanin ku fala tansuruhum alaihim ba za ku taimake su akan su ba wa tanqulu ahadahum ballantana wato fatanqulu ahadahum ballantana ya zan kun warware alƙawarin da kuka yi da waɗancan wallahu bima ta'maluna basir Allah yana ganin abin da kuke aikatawa wallazina kafaru sai aka faɗi nau'i na hudu waɗanda suka kafirta ba'abuhum awliya ba'd suka kaga farfajiyar musulunci nau'i nawa aka faɗa nau'i uku yan kaula wanda suka ba su masauki akwai wala'a tsakaninsu muminai da suka ke yin kaula ba ko ba su a wajen gado da abin da ya kama da haka inda za su nemi taimako akan wasu kafirai to ya halatta ku taimaka musu amma idan waɗansu kafirai ne waɗanda kuke da alkawari na goma za ku kaga nau'i uku kenan to nau'i na hudu kuma su ne waɗanda suke kafirai nau'o'in kafirai su kuma baki ɗaya duka an haɗa soje guda wallazi na kafaru ba'dhum awliya'u ba'd waɗanda suke kafirai su kan sashensu majibinta sashe ne fil nusrat wal irfi wajen taimaka ma juna da suke yi da kuma gadon juna da suke yi fala irfa bainakum wa bainahum babu gado tsakaninku da kafirai wannan aya ta nuna cewa mutum musulmi sai waɗansu danginsa na jini kuma kafirai idan suka mutu ba zai gaje su ba idan shi ne ya rasu su ma ba za su gaje shi ba haditha annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu gado tsakanin musulmi da kafir wannan wallazina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd wanda suka kafirta sashen su majibincin sashe ne kawai amma musulmi ba majibincin su bane su ma ba majibintan musulmi bane a karkashin sa ne malamai suka fi da hukunci na cewa mutum musulmi sai yake da ‘yar uwa ko ‘ya ko abin da ya kama da haka dangin jini kafira idan za ta yi aure ba zai auren da ita ba ba ruwansa da ita ba zai jibinci al'amarin aurenta ba haramun ne mun gane haramun ne wata ta taɓa zuwa ko waɗansu mun tambaya dangane da ya ce ‘yar ɗan uwansu ne amma a can aka haife zamanin da a kudu kuma sai ta koma katarci tare da uwarta da aka rabu kuma tana son yin aure sai suka zo suka tambaye ni aka wani ce babu wani wala'a kar ku shiga cikin kafin sun ko muskala zarta ba ku ba cewa kun aurar da ita su je can yi za su wajo kunsu su yi ko wani daban ya je shi a aurar da ita wannan ka'idar a karkashin wannan aya take wallazi na kafaru ba'dhum awliya'u ba'd so babu wani abin na alaka tsakani hukunce hukunce da malamai suka fitar karkashin wannan wallazi na kafaru ba'dhum awliya'u ba'd hukunce hukunce fiqhiyya suna da dama sun kai kaman guda bakwai ko takwas kuma ta wani janibi wannan aya tana ƙara jaddada mana yadda mu'amalar kafirai take can wajen abin da Allah ta'ala ya ambata muhajirai da ansar su ne majimcin sashi kuma a cikin suratul tauba Allah madaukake ce wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasula ulaika sayarhamuhumullah kaga nan ma sai aka nuna wala'a tsakanin mu'minai take mu'mini da mu'mini shine wala'a take tsakaninsu nan kuma sai aka ce kafiri da kafiri su ne suke jibintan juna shi saka duk nau'in kafirci musulunci guda ɗaya ne amma kafirci shi kuma nau'i nau'i ne to duk nau'in kafirci da nau'in kafirci wallahi zaka ga abokan juna ne suna bawa juna gudunmawa in an zo fuskantar musulunci shi ya saka waɗanda ba su yarda akwai Allah ba atheist mafiya yawanci kasashen turai atheist ne ba su yarda akwai Allah ba wasu ma freemasons ne masu bautar dujjal da waɗanda suke kiristoci a cikinsu da waɗanda suke yahudawa da waɗanda suke kafiran da suke bautar gunki masu bautar shanu a indiya da masu bautar wasu abubuwa da masu bautar buda duk waɗannan nau'o'in arna a duniya in dai an zo a kan musulunci za ka gabace su a haɗari wallahi haka suke mu'amalanta musulmai ce saka arnan amerika da arnan indiya da arnan isra'ila da arnan ƙasar turai kaga addinin su daban-daban ne america za su iya cewa su kirista ne amma mafi yawan su promasons ne shugabancin nasu promasonism suke yi sannan ƙasar turai ma a je a ce waɗansu su su kirista ne india saniya suke bautawa da wasu abubuwa abin nan china san zuciya suke bautawa in yahudawa san zuciya suke bautawa haka ne ko duk baki ɗaya sai su haɗu sai su ba da goyon baya a mutanen bama masu bautar sassaƙen dutse a kan su kace ‘yan uwanmu musulmi na rohingya duk bakin su ya haɗu wajen ba da taimako haka lamarin su yake duk abin da indiya suke yi na cin zarafin musulmi ƙasashen yamma ba sa faɗa ko a midiya ɗinsu ba sa faɗa to haka suke wallazi na kafaru ba'abuhum awliya'u ba'ab arna a ko'ina ɗan uwan juna ne أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك